أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmu na littafin bugiyatul mustafid sharhin muniyatul muridi har yanzu muna cikin almadalabun rabi'u daga cikin sabo madalik shafi na hamsin da uku inda mala yake bayani akan zamantakewa ta Allah da kuma na dubba na zama da uwa zai da uwansa na Allah za mu tashi inda sai dai muhammadul arabi a sa'ihi radiyallahu anhu yake cewa wamin ha yana daga gare ta ai min al'aklaƙin lati tantajju tawadduda wata allufa daga ɗabi'o'i wanda take haifar da soyayya da ƙaunar juna Allah yi hauwijal aku a kahu ilan madarati kada ɗan uwa ya buƙatar da ɗan uwansa ko ya takula wa ɗan uwansa ilal mudarati zuwa dole sai ya jure wa mugayen halayensa wala yulji'uhu kar ya fakar da shi ilal i'tizar zuwa ga kawo hanzari karka idan ya ma kuskure to karka takula masa dole sai ya zo ya baka hakuri sannan za ku shirya karka sa shi dole sai ya kawo maka hanzari ya bayyana kaskancinsa gare ka sannan za ka karbe shi kamar da kuma karkata kula masa ka dinga masa munanan ɗabi'o'i yadda zai zama dole sai ya jure in bai jure ba ba zai iya zama da kai ba wala yukallifu ma ya shuku alaihi kar ya ɗora masa abin da yake wahalarwa gare shi duk abin da ka san zai takura masa ko ya zama nauyi ne a kansa wanda ba zai iya ɗauka ba ko kuwa sai ya daure sai ya cije sannan zai iya ɗauka to karka dora masa liƙauli maulana aliyin radiyallahu anhu saboda faɗin maulanmu sayidina ali karamallahu wajahu wa radiyallahu anhu da yake cewa sharrul asdiqai mafi sharrin abokanai man ahwajarka ila mudaratin mutumin da ya buƙatar da kai ya takula maka zuwa ga jurewa wautarsa da munanan ɗabi'o'insa wanda in dai ba za ka iya haƙuri ba to ba za ka iya zauna da shi ba wannan ya rufin sharul asibika saboda zuciya ɗin ba ta da ƙashi in ka jure yau da gobe dole tura za ta kai bango wata ran sai ka furta ko bakar magana ko ka mai da martani to wannan ya zama mafi sharrin aboki duk haƙurinka wato sai ya ƙure ka wa alja aka ilal itizari zai takula maka zuwa ga kawo uzuri kayi masa kuskure watakila baka san kayi ba ma ya dauke ma wuta dole sai ka zai ka ka uzuri wani kai hakuri mana me ya faru ne kai wannan yana cikin sharrul asdiqai sai yace menene ah wa wa takallabta lahu zai jawo dole sai ka tsora masa wani abin da ba ka san tsora masa wannan ji sai dina ali yana cikin sharul asdika in ta haka lamu mala ce wal jamu baina hazal khuluqi wallazi qablahu abin da yake taruwa wannan ɗabi'a na rashin tsorawa ɗan uwa nauyi da takurawa wallazi qablahu da ɗabi'o'in da ta gabace shi shine juriya da dauriya wajen zamantakewa kai karka takula masa kuma shi in ya takula ma ka jure to abin da yake hada waɗannan min aka muli a wasafi ahli ɗariƙi da abin da ya gabace shi na fi kamala siffofin ahalin ɗariƙun sufaye wa zalika abin da yake hada su shine bi an yi amila a kawo ɗan uwa ya mu'amalanci ɗan uwansa bi husnul mudarati da kyakkyawan zamantakewa sannan kuma wala yuhawiju kar ya takura masa ya buƙatar da shi huwa shi dan uwan ila an yu'amilahu zuwa dole sai ya mu'amalance shi bi misali da misali irin kyakkyawan halin nan kai ne kai kyakkyawan halin amma kar ka ce dole shi sai ya kyautata maka kamar da kake kyautata masa in ya cutar da kai ka jure kenan kai kar ka takura masa kai kuma in ya takura maka ka jure ina fata an gane so wannan shine kyakkyawan mudara an gane abin da yake nufi bi an yu'amila akahu bi husnul mudarat ya mu'amalanci dan uwansa da kyakkyawan zamantakewa amma kuma wala yu'awizu kar ya dora wa dan uwan ya bukatar da shi yanda shi yake kyautata masa ya zama shi ma an yu'amilahu dole sai ya mu'amalance shi bi misbalika da misali irin wannan kyautatawa abinda ka samu na daidai a wajensa ka kalba ka yi haƙuri da shi wanda ya zo baka dangane shi na kuskure ba daidai ba ka jure ka shanye amma kai ka iya ƙoƙarin ka wajen kyautata masa wahaza wannan sifa guda biyu min azami akhlaqil futuwa yana daga mafi girman ɗabi'o'in sadaukanta ko ɗabi'o'in yawa ɗabi'o'i na sadaukantaka li'anna fi bazulul insafi lil akhi domin cikin wannan ɗabi'a in ka haɗa su kyautata wa abokin zama da jurewa cutarwansa fihi a cikinsa akwai bazulul insafi lil akhi zuba kyautayi da adalci lil akhi ga dan uwa wa tarkul mudalaba kuma akwai barin neman sa bil insafi minu dole sai ya maka adalci kai kai ka masa adalci duk wani haƙoƙinsa na zamantakewa da laduban zamantakewa da kyautatawa ka bashi sannan kuma karka dola masa dole kai ma sai ya maka adalci kamar da kai masa wa huwa min azami akhlaqi wannan yana daga mafi girman dabi'o'in ahlus tariqi wa akmali adabihi mafi cikar ladubban su ina fata an gane qala shaykh abu usman al-hayri wani babban sufi arifi shaykh abu usman al-hayri radiyallahu anhu ya ce haƙƙu subati haƙƙin abokantaka ta Allah da ‘yan uwantaka da zamantakewa ta Allah an tuwasi ala akhika bi malika ka yalwata wa ɗan uwanka da dukiyarka in ka samu ka ji kamar na kai da shi ne kamar yana da haƙƙi a cikin ka yalwata masa da dukiyarka an Allah ya maka arziki wala ta da ma an tafi mali amma kai kar kai kwaɗayi cikin dukiyarsa ka kawar da idanka ga barin abin hannunsa kai kuma abin da yake hannunka ka yi musharaka ka yi tarayya da shi ka yalwata masa da dukiyarka wa tansifu min nafsika ka masa adalci daga bangaren kanka wa la talu minhu insafa amma kar ka nemi wai shi dole sai ya maka adalci duk yanda ya kwako ya kawo ka shanye kai kuma ka kwaba mai kyau ka bashi wa takunu taba'an lahu ka gane ai a zamantakewanku ga mai wahalar wai ka zamanto mai yin biyayya gare shi wala ta zama amma karkai kwaɗayin an ya kuna ta ba'allaka shi ya zama mai bi gare ka duk abin da ka kawo in ya shure ka yi haƙuri duk abin da ya kawo kai ka karɓa duk ra'ayin da ya kawo kai ka karɓa in ka kawo naka ya fatali da shi ka yi haƙuri a tafi a haka ina ba ta an gane ko yaushe ka zama ta ba'allahu mai yi biyayya gare shi wala ta dama amma kar ka yi kwaɗayin an ya kuna ta ba'allaka ya zama mai yin biyayya gare ka wata saka siru ma ya siru ilai ka minu kuma ka dinga ganin yawan abin da yake zuwa gare ka minu daga gare shi na alheri dan abu kaɗan ya maka ka kamba ma shi a gabansa ka dinga ganin ya ma mai yawa ko mun kankantar abun wata ta ƙilla ma ya siru ilai minka amma ka dinga kalanta ka dinga ganin kankantar abin da yake saduwa ilahi zuwa gare shi milka daga gare ka ko da fa ka fi shi kyautatawa ya fi ka munanawa to ka dinga ganin kyautatawa tasa ta fi taka yawa ka dinga ganin munanawa taka ta fi tasa yawa wannan yana jikin haƙƙin laduba ji shek abu usman al-hairi to wa bil jumlati gaba ɗaya dai a dunkule abin da ake nema falmu'amalatu alal a'awabi yin mu'amala da ɗan uwa na Allah abu sa musanyawa in kayi min mai kyau ma mai kyau in ka muna namun na musanya ma da munanawa a laifati min akhlaqil akhyari wannan ba ta daga cikin ɗabi'o'in mutanen kirki zababbun bayin Allah in kai min mai kyau zan ma mai kyau in ka muna namun muna nama a wannan ya zama musanye daga al'iwadu ya zama al'awam lafiyar min akalaƙil akhyar wa inna ma min akalaƙil fujjari a wannan ya daga ɗabi'o'in mutanen banza fajirai wala ya kafa dukulu hazal adabi fi ma taqaddama an shakr radiyallahu an shigar wannan ladabi da muka ambata cikin abin da ya gabata a cikin maganar shehu da jami'ar anhu la ya kafa baya kuya wannan ma ya shiga cikin wannan zancen nasa dai da ya faɗa a dunkule ina fata an gane shi ma ya shiga cikin abin da ake nema wa fi gari da cikin waninsa min mashtamalata alaihi rasailuhu wa wasayahu daga abubuwan da wasiƙunsa da ya aika wa muridansa da khalifofi wa wasayahu da wasiyoyinsa da yayi wa mabiyansa na zamantakewa ta Allah da kuma na duba na suhuba da sauransu to fali hukum lalle ne muridi musamman muridin tijaniya yayi hukunci bi qadar istida'ati da gwargwadon samun iko akan wannan wasiyoyi na shehu tijani wali ya'mal alai lalle ne yayi aiki da wannan wasiya da kuma nasiha da shehu tijani yayi aha ina ne wallahu waliyu tawfiq Allah shine majibincin katari wato dacewa wal hidaya da kuma shari'a wa min al akhlaqi yana daga dabi'o'i dai da ake nema a wajen dan uwa na Allah dabi'o'i al muntajjatu al muntajjit al muntajjatu mai haifarwa litawaddudi ga soyayyar juna wa ta'allufi da ƙaunar juna aidan kuma tarku takallufin aki li'akihi barin tsora wa ɗan uwa fi jami mu'amala da cikin dukkan mu'amalarsa ma'ahu tare da shi kai ya dinga tsora masa nauyi takalifi Allah ma ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ma baya tsora wa rai sai abin da za ta iya to kar ka tsora masa takalifi cikin dukkan mu'amalar da za ka yi da shi ka gane ya kai kar ka zo gidansa ba kunta ko ka kawo masa ziyara ka ce kai yau nama kake so alhali ka san bayi da damar sayan nama sai ya ci bashi abin da ka samu in ka rau garau ne da yaji ka ci kar ka tsora masa takalibi wa zalika li'alla takalluba domin tsola wa ɗan uwa nauyi ta suna'u من من أجل الناس ko لأن التكلف تصنع من أجل الناس دولا وكي نوي أنا أي كتاتني أدليل متاني mutum in ya dola wa kansa shikenan amma kai karka dola masa wa ma kana kazalika duk abin da ya kasance nauyi ne da takalifi to la yalbusu baya zauna baya dawwama an yadu mahilla nan da nan zai watse ya shafe watakan mata kare sai in kana ganin sa kana murna kana sakin fuska daga ka gani sai zuciya ka ta gaya maka to ga fata kula ta zo ga bakon zafi ya zo ga bakon nauyi ya zo wayar kalibu Allah sidri amruhu lamarin wannan dan uwan na soyayya da kauna da shauƙin gamuwa da juna sai yan kalibu sai ya juya ala diddi ko abu sa kishiyar kauna sai ta koma kuma jin haushi da kiyayya ba ka san ganin sama saboda in yazo zai tsora maka nauyin da ba ka da shi wa yuqalu ana cewa at-takallufu tsora wa dan uwa nauyi to tukallifu tana jinkirta shi a baya maimakon ya zo ku tafi tare to sai ya dinga yin nesa da kai yana yana janye jikinsa gabarinka ai ta'akurin jinkiri ne shine takallufu ka gane ai at-takallufu mai kaulasan shine daura nauyi na takalifi takallufu mai kha'ul shi kuma na jinkiri ne na khalafa khalifatan khalafa ya khalifu khalifa kenan ko kallafa yukallifu khalifatan abin da yazo a baya kenan ai ta'akurin jinkiri ne an sha'awu siddiqi na gawalin kaiwa fagen nan na siddiƙai masu gaskiya cikin zamantakewa su ta Allah wa zalika dalilin wannan ko li'annahu mubayinun li ahwali ahli sidiki yana zama daban da halayen ahli sidiki ma'abota gaskiya ma'ama fi ba'adihi tare da abin da ke cikin wannan takalifi min munaza'atil aqdari na jayayya da iko da kudura da mutum yake da ita wa da mai riba da rashin yarda bi kismatil jabbari da laban nan da sarki Allah yayi ya baka naka ka tsola masa dole sai ya baka a cikin nasa wa takallufu shi takalifi tsola wa dan uwa nauyi ya kunu bil malbus yana zama ta bangaren tufafi mutum ya zo ya ce rigar wuyanka yake so ka tube ka bashi ka san suna yin wannan ko ya ce hular da take kanka za ka bashi ko takalmi ko agogo da ake daurawa a jiki ka an yalbasu min ajilin nasi min gari niyatin saliha kamar ya dinga daura tufa a dalilin mutane wato ya kallafa wa kansa shi kansa sai ya yi tufa mai tsada don mutane don ya burge mutane min gairi niyatin saliya ba da kyakkyawan niyya ta kirki ba fi zalika cikin wannan wa bil kalami ko da yin zance dinga kallafa wa kansa sai ya burge mutane ta hanya magana mai kyau duka wannan ba daidai bane wa zalika da an ya khuza fil muladafa ya fita cikin zance na lausasawa ila haddi tamalluki zuwa iyaka na fadanci dan kwaɗayin abun hannunsu wa kada tamallaku da insanu da yawa mutum yana yin fadanci ko bambadanci ila haddin zuwa wata iyaka yukurijuhu da yake fitar da shi ila haddin nifaki ya mai da shi zuwa iyakar munafunci yana yabanka ne yana maka bambadanci yana kamba maka amma a zuciyarsa ba haka bane munafurci ne dan kwaɗayin abun hannunka wal iyazu billahi ta'ala muna neman tsare wajen Allah ta'ala daga fita daga da'ira ko iyaka ta siddiƙai zuwa fadawa haddi ko iyaka ta munafukai wafin hadisi ya zo cikin hadisi maza Allah ya ce mai alhaya'u kunya walme ni na tsakanin abin ya ɗan rabu ne to shi kenan alhaya'u kunya wal'ayyu da gajiyawar harshe zama shiru da rashin yin magana ka zo ka faɗi magana ma kunya da jin nauyi ya hana ka faɗa abu zai menene zai ta bukata za ta ciwo ka ta takula maka kana da ɗan uwa wanda ka san yana da abun ya fi ƙarfin abun amma kuma ka zo wajensa ka kasa faɗin wannan buƙatar saboda kunya shi kuma bai san abin da ya kawo ka ba har ka koma ba za ka iya bayyana masa buƙatar ka kuma ɗan uwanka ne na Allah yana so ma ya ji damuwarka ya taimaka ma amma saboda kunya ka kasa faɗin wannan ila ila haddi tamalluki a to nayi kasa alhaya'u wal ayyu kunya da gajiyawar harshe suna cewa iyun lisani shu'ubata ni ɗabi'o'i ne guda biyu minal imani daga cikin imani jin kunya da jin nauyi ko baka kunyarsa amma kana nauyin ka gaya masa buƙatar ka wannan ɗabi'o'i ne guda biyu na imani malar sharu Allah ya ji ƙarai ya taɓa ba mu labarin ya ce lokacin da shehu jirgin ya sayi ko wannan gidan na su malam iyal da malam aminu an ba da wani kudi ba a ba da wani kudi ba kuma an ɗauki wa'adi ina ga wani kudin ma ko wajen mai na kurugu malam baita ya aro yadda malam sharu ya ba mu labari kuma wa'adi ya kusa cika shi kuma baya da kudin da zai cika wannan kudin yayi tunani yayi tunani ce to bari a ransa bari ya je Kano wajen alhaji ubaringi abokinsa ne mutumin zane kuma ɗan garin su yake nan ya shiga mota daga gashiwa ya je kano ya je sauka gidan ubaringi ya yi kwana ɗaya kwana biyu suka yi bukatarsu suka yi hirarsu duk inda za su je suka yi komai ya gama kwanansa uku ne ko bakwai na manta amma ya kasa gaya masa abu da ya kawo haka ya tashi ya dawo sai kudin mota kawai da ya baji ba da sharu ne yake ban labarin to irin wannan kana tunani karka tsora masa nauyi kuma shi alhaji bayan ringin ya fi ya fi karamin abu in ya ce ya saya masa bene a kano ma lokacin zai saya ba ma wai wani kudin labin kudin gidansa ko a gasho amma haka ya gama kwanakinsa ya kasa gaya masa ga abin da ya kawo kuma bukata ce ta sa dole sai ya je idan lokacin ya cika ana fasa ana iya fasa cinikin a warware amma haka ya hakura bai gaya masa bai ya dawo wannan malam shagu da yake gaya mu wannan Allah ya tsare to alhaya'u wal ayyu shu'batani min al iman wal buza'u sakin harshe wal bayani da yawan bayani akan abu akan zance kai sai ka gamsar da mutane sai ka musu bayanin da za su yadda da kai to shu'batani min al nifaqi ranar wasu ɗabi'o'i na guda biyu na munafurci abinda ka sani ka faɗa iya abinda ka iya faɗa in sun yadda sun yadda an ba su yadda ba kada su yadda in dai gaskiya ka faɗa kar ka ce dole sai ka yadda da mutane ka yi ta bayani wai sai mutane sun yadda da kai sun gamsu da abin da ka zo da shi wannan yana daga alamar munafurci qala ulama'u malamai suka ce wal muradu bil bayani huna abinda manzo Allah yake nufi da bayani a wannan hadisi cewa albuza'u wal bayanu shubatan min an-nifaqi kasratul kalam yawan zance ka gane ai yawan zance cha cha cha cha cha ba tambaye ka ba ma kana ba da labari abinda aka tambaye ka ka faɗa ma ba za ka tsaya ba sai kai wani ƙarin bayani da sharhin da ba a buƙatarsa wa takallufu linnas suka ce da tsorawa mutane takalifi bi ziyadati tamallukin da ƙarin abin nan bambadanci ka gane ai abinda ake bukata ka fada kuma sai ka biyo baya da fadanci da bambadanci lahum ga mutane wannan alama ce ta munafurci wa sana'un alaihim da kuma yin yabo da kirari ga mutane don wani abin hannunsu ko abin da kake nema a gare su wa ziyarata tafassuhi da ƙalin fusahar harshe akan abin da ake bukata bayan ka fada an fahimta amma kai ta wani zance zatuttuka na salon zance da iya magana wa zalika wannan laysa min sha'ani ahli sidiki wannan baya zamantowa daga lamarin ma'abuta gaskiya cikin tafiyar ahlul lahi to alhamdulillah